الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da yini na ashirin da hudu ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a watan bature kuma nawa kenan ga wata ashirin da daya ga watan hudu shekara ta dubu da dari tara da takwas don ci gaba da wannan littafi mai albarka da muke karantawa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha a wancan lokaci mun tsaya karshen matashiyar magana ta adiyatul istiftahi haka ne ko yau za mu tashi akan al-qira'a wato bayan mai sallah ya riga ya fuskanci al-qibla kuma ya tsara annan dama akan nagwa kirjinsa kuma ga ya yi kabbaran harama kuma wato ainihin ya karanta daya daga cikin adiyatul istifsar waɗanda bayanin ya gabata a darasin da ya wuce abu na gaba da zai biyo bayan shine al-qira'a ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها bayan mutum ya karanta daya daga cikin addu'o'in da ake bude sallah da su du'a'ul istiftahi abin da zai biyo baya shine sai yi isti'aza shine sai sun makana sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi da mutum tabbata da ya kasance yasta'izu billahi ta'ala yana neman tsari a wurin Allah madaukaki sai ya tsulu sai ya ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi wannan wata rana annabi yakan faɗi wannan wa kana ahyanan yazidu fihi wani lokacin yakan ƙara akan haka fa yaqulu sai yace a'udhu billahi as-sami'il 'aliyyim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه wato ya karanta wannan a matsayin isti'aza ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بأنكم سيكرم تبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها أما بايا بينك da isti'aza din da basmala din duk baya bayyana su yana yin su ne a sirrance ko da sallah ta karatun bayyanate ballantana kuma ta karatun sirrance din an fahimta ku wannan shine sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen isti'aza ko ka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi ko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه wannan shi ne tabbata ta fuskar ruwaya amma a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim kadai da cewa kan wannan bai tabbata ta fuskar hadisi sai dai su malaman qira'a sun bi fifita shi sama da wannan wanda muka karanta yanzu suka ce domin a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim shine abinda aka yi umarni da shi a cikin suratul nahl da Allah ce sai za ka rasa Qur'ana fa ta'id billahi min shaitan rajim kike ce wannan ita ce sigar da ta zo a cikin suratul nahl alama atafi nahl yusran kamar da Imam Shafi'i yake amma kuma yace wa in tazid da rabbika tanzihan falasta mujahala amma ita ƙara waɗansu kalmomi don tsarkake ubangiji to ba wanda zai ce kai jahili ne sai dai in ya zama jahili ويستفد بربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا yake waɗansu sun rawaito cewa wai annabi bai taɓa tsarawa ba a kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim suka ce bai taɓa tsara komai ba sai ce walau sahha hadha an da wannan riwaya ta inganta lam yubsu mujmala to da babu sauran ijmali a cikin ayar amma bata inganta ba kun fahimta ku idan haka dai menene yake dacewa khairul huda huda muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ka yi karatun sallah ne a wajen sallah ne za a karanta qur'ani sai ka ce a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim sai ka tabbata karatun da za ka ce ba a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim kadai sai shiru kara kamar yadda annabi ya kara sallallahu alaihi wasallam idan ka ta aibar tsaya akan suratul nabi ta ce to suratul nabi akan ya kuka gabatin ka kan Allah da sallam kuma ya fassara ta ayata take kenan al-istiaza al-ma'mura biha fi suratul nahl hada tafsiruha wannan riwaya shine tafsirin abinda aka ce cikin suratul nahl فأعوذ بالله السميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه وتمتينا نيمان تري من همزه وتدق هوكا كوتا فرشيطان دك يسنيا مثل هوكا شيني همزه جمع wa nafsihi abinda ake kira nafsu shaytan shine al-kibr wato girman kai da ke dan ke saban adam ne mutum na neman tsari wurin Allah ya kare shi daga girman kai irin wanda shaytan da yake zuga dan adam ne wannan wa nafsihi abinda ake kira da nafsihi shine wato wasa irin wanda shaytan ke jefa wasu wasunta ko ke jefa su cikin zukatan mutane kaga mutum ya kware wajen iya wasa waka irin ta zambo waka irin ta zagi waka irin ta yabawa wani da matsayin da ba ya da shi to irin wannan duk wahayi ke ne amma wakar da bata kunshi zambo ba bata kunshi zakin wani ba bata kunshi dukkan wani da abin da baya da shi ba babu yan amsi babu kiɗa har kawai mutum ke yin ta wake kenan to wannan babu da shi annabi ya ce inna min ash-shi'ri da hikma a cikin waka akwai hikima wato irin waka ita ce wanda bata kunshi zambo ko kaza ko kada kada da wanke wanke ba irin wanda hasan bin sabu da rinka yi wanda sai dai mu ce mata wake kenan ko to irin wannan annabi ya ce hikima ce a cikin hadisi inda ta amma duk waka da ta kunshi zafin wani kuce wani menene menene kada kada da wake wake da gurmi ne da dinduba ne da kalangu ne da sauce ne ko kungo ne ko me to wannan tana cikin abin da ake neman tsari kar ma mutum ya iya balantana ne yadda abin neman abinci ina fatan kun fahimta to bayan mutum ya yi isti'aza ya yi basmala ka kenan da du'a'ul istifdahi da isti'aza da basmala ababen nan guda uku duk ana yin su ne a sirrance sawa'un kana yin karatun bayyana ne ko za ka yi karatun sirrance ne su dai a sirrance ake yin abu na gaba alqira'atu ayatan ayatan da ka kuma wannan sai kai karatun fatiha ko to a misali ake son kai karatun fatiha ga karatun fatiha ga na sura to wannan salon karatu na fatiha din ko na sura din ana yin shi ne ayatan ayatan aya bayan aya bi ma'ana wannan shi aka fi so ka yi ba za ka haɗa aya biyu ba gaba ɗaya ba za ka haɗa aya uku ba gaba ɗaya karshen kowace aya ana so ka tsaya ka yi numfashi alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا قوة آية كانت آية آية بدأت تبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يمكن هذا 30 yayi amma ta saba amin karatun yayi ba wanda yake kai sabo amma ka saba wa abin da ke annabi ya saba yi yau da gobe abin da annabi ya saba yi da gobe ayatan ayatan al-qira'atu ayatan ayatan thumma yaqra'u al-fatihata sannan sai mai mai sallah ya karanta fatiha wa yaqta'uha ayatan ayatan ya yanke ta aya aya ya ce bismillahir rahmanir rahim ya karanta wannan thumma yaqifu sannan ya tsaya yanin fashi thumma yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta wannan thumma yaqifu sannan ya tsaya thumma yaqulu sannan ya ce arrahmanir rahim thumma yaqifu sannan ya tsaya thumma yaqulu malik yawmiddin wa hakaza ila akhir surati haka zai zai har karshen sura wa kazalika kanat qira'atuhu kulluha haka dukkan qira'ar annabi take ko a cikin sallah ko a wajen sallah an gane ku yaqifu ala ru'usil ayi yakan tsaya a karshen ayoyi wala yasiluha bima ba'daha baya sadar da aya da wadda ke biye da ita kowace zai tsaya a kanta ita kadai kun fahimta da kyau hadisin da ya nuna haka ga shi dan lamba a kasa Abu Dawud wa Sahabi wanda suka rawaito shi Abu Dawud wa Sahabi wa sahahu al-Hakim wa wafaqahu az-Zahabi Imam al-Hakim ya inganta hadisin haka Imam az-Zahabi وهو مخرج في الإرواء حديث ما لم ناصر الدين الألباني يا بيان وأن ذكر ويتوشي ده بيان مثل حديث أتكلم كتاب الإرواء الغليل لما تتريد كده أربعين دقيقة ورواه أبو أمر الداني haka imam abu amru dani wani babban malamin qira'a daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya a andalus ba na manta an taba sani rubuta bahasi a kansa na samu suna as-samaru dani bi tarjamatin imam abi amru dani lokacin muna karatu a jami'a abu amru dani fil muktafa a cikin wani littafin samun suna al-muktafa wa kana yace wa li hadha al-hadith turuqun kathiratun wannan hadisi da kuke ji da gani yana da hanyoyi masu yawa wa huwa aslun fi hadha al-bab yace shine madogara a wannan babu wani babu babun karanta qur'ani aya aya wanne ne yake karanta ayoyi biyu a hada sama da biyu ko aya aya wannan shine babun mas'alar aula shine karanta aya aya yace to wannan hadisi shine asali ثم قال سمع إمام أبو عمرو الدانيسي وكان جماعة من الأئمة السابقين والقراء الماضين an samu taron jama'a cikin manyan limamai da suka gabata da makaranta qur'ani waɗanda suka shuɗe yastahibbuna al-qata al-aya suka ce mustahabbi ne da karatun qur'ani ya rinka tsayawa kasan kowace aya cikin sallah ko wajen sallah an gane ko wa in ta'allaqa ba'dhum bi ba'd ko da wani ayoyin suna da alaka da kabayan yanzu misali fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun kaga ta bayan fara da alaka da wannan don fawailun lil musallin hukunci da baya ta baya kuma sai istisna kaga akwai karfin alaka bainal mustasna wal mustasna minhu amma ba za ka dole za ka tsaya fawailun lil musallin an gane ku kamar can da Allah ya wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayl afala taqilun musbihin ka san aya ne ai yana da alaka da abin da zai baya wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayl kuna wucewa a wurin safa da yamma amma ta aka ce safe sai aka aya sannan ko za ka ce wa billayl da kuma dare aka kaga hadawa wato akwai alaka tsakanin su alaka wallahu alaikum to ko da ayoyin suna da alaka da juna dai wato ka yanke ka yi numfashi karshen aya shi ne ya fi dacewa sama da kace za ka haɗa su amma akwai wani bayani da zai gani a cikin littafin hakkul tilawa wani littafin tajwidi wadan kuma da nan ka zawa sun suka ce wai yadda za ka yi shine ka ce fa wai lil musallin sai ka tsaya sai numfashi sai kuma sai ka sake komawa fa wai lil musallin alladhina hum an salatihim sahun da wai duk kai guda biyu mai saurare ka ba su cikakken ma'ana ba ka ba su masa ba wato almustasna wal mustasna minhu kuma ka yi aiki da sunna dan ka tsaya a nan gurin to amma zan ga ka yi aiki da sunna kuma ka dawo kai yin aiki da sunna sun da aka ce da ta ta san kowanne kuma shi aka sauka masa qur'ani kuma shi kowa fahimtar qur'ani ai sai mu tsaya ba wani kuskure a cikin al'amarin addini an fahimta da ke ko مال ناصر الدين الألباني قلت وهذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان فضلا عن غيرهم yake wannan wata sunna ce wadda mafiya yawan ai masu karanta Qur'ani sun kawar da ke mata sun kawar da kai da barin ta fi hadhihi al-azman a wannan zaman da muke ciki fadlan ajarin ko wannan na kuma wadanda ba sarrawa dun ba an gane ku ma'ana dai sunna shine mutum ya karanta wato ainihin qur'ani aya aya ko cikin sallah ko wajen sallah haka aka fito mai karatun qur'ani yayi dan ya rika ibada ke ba gaggawa ake ba kai abu daidai shi ne fita cewa sama da kai da gudu kuma kai barna an gane ko kuma nan gurin zai nuna mana wani abu daban yace yana karanta ya karanta fatiha zai karanta fatiha ko ويقطعها آية آية يمشي آية آية سيتي بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكتب ثم يقول الحمد لله رب العالمين ينظر من بيجرنا منا بسملة كانت تجمي فرقوا بن غافر ثم بسملة كانت تجمي بسملة تجمي بسملة آية تجمي بسكين آيوين سورة الفاتحة وكو آية تجمي بسكين جسد كانت بعض وانت الفاتحة أولا الرواية أننا بسملة آية تجمي بسكين آيوين سورة الفاتحة ko ne idan mutum zai karanta basmala idan mutum zai karanta fatiha dole sai yayi ta karanta basmala illa iya ta yata kuma cikin sunnar annabi basmala nan annabi na karanta ta amma ba shi yake shi da kasancewa ta ɗaya daga cikin ayoyin suratul fatiha ba na faɗa mana wannan dan zamu zo can gaba kuma mu samu wani hadisin da zai nuna shi kai haka wa kana taratan yaqra'uha malik yawmiddin malik yawmiddin wani lokacin annabi yakan karanta malik yawmiddin a maimakon malik yawmiddin an gane ku a kasan ce tamamul razi fil fawaid tamamul razi ya rubuta wannan a cikin littafin al fawaid وابن ابي داود حتى ابن ابي داود في المصاحف في كتاب المصاحف وابو نعيم في اخبار اصبهان حتى امام ابو نعيم يروي في كتاب اخبار اصبهان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهذه القراءة متواترة في الأولى ومن قراءة تم ملك يوم الدين إتما قراءة متواترة تم ترك القوت مالك ومالك يوم الدين راويه ناصره وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أقع والصادقايا أتمها لدى خلف حكم لخلاد الأول حتى ما يتفجيتي ومالك يوم الدين راوي بناصر قراءة مالكي بتاء أبو بكي راوي بناصر wanda kai karanta haka malaman kira'a guda biyu rawi rafin nan ramzi ne na imamul kisa'i nasiru nafin nan ramzi ne na imamu asim bin abun nujud al-kufi ma'ana da kisa'i da asim bin abun nujud al-kufi su ne suke cewa maliki yawmiddin sauran qurra'u gaba daya maliki yawmiddin yasa an mutum na riwayan haf tunda kira'a ce ta asim bin abun nujud maliki in mutum ko yana kira riwayan wasu ko riwayan kanun tunda kira'a ce ta nafi nafi yana cikin masu karanta maliki yawmiddin wa kintahuma قراءة متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم متاكر مغنى تكبا ركنية الفاتحة وفضائلها ركنية الفاتحة وفضائلها wato wannan matakiyar magana tana nuna kasancewar fatiha rukuni a cikin sallah rukuni abinda in ba fatiha din babu sallan kita wa fadailuha da kuma abin da ke nuna falalan fatiha din yanzu abu biyu za mu kalata anan dalilai da ke nuna fatiha rukuni ce a cikin ne sallah abu na biyu dalilai da ke nuna mana falaloli na suratul fatiha wa kana yu'azzimu min sha'ni hadhihi as-surah fa kana yaqul لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصائدا وكان يعظم من شأن هذه السورة النبي يا كفن تينا جرم مشأن من السورة فاتحة فكان يقول يا كفن تينا سوى لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب باب صلى da wanda bai karanta fatihatul kitab ba fa fa'ida zuwa abin da ya sama an fahimta ku wani hadisi imam al-bukhari da imam muslim da abu awana wal baihaqi بالسرويت وهو مخرج في الإرواح وفي لفظ أو لفظ هنا سوى لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب صلى فذاك كم تربى ما تكرم متن أتكنت بكرم تفاتحة با وأن إمام الدار قطني بابن حبان تكرويته حديث إن لم تبتي وتارة يقول أو لوك هنا سوى من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام wani lokaci annabi ce man salla salatan wanda ya sallaci kowace irin sallah nafila ce farilla ce sallah sai kai da gobe rukuni sallan gawa ce duk da kan ciki ba man salla salatan wanda ya sallaci kowace irin sallah domin salatan na kira من شرطية والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم wanda ya yi kowace irin sallah lam ya kara fi hadu fatiha fi kitab bai karanta fatiha a cikin ta ba fa hiya qidajun to wannan sallah ta ta tawayayya ce hiya qidajun ita tawayayya ce hiya qidajun sallah ce tawayayya eh fassara ce gairu tamam ba ta cika ba an gane ku waɗannan hadisai su ne cikin baya duka da cewa karatun fatiha rukuni ne a cikin a cikin sallah ma'ana dole su karanta fatiha to wannan matsala ce wanda malamai suke sabani a kai tsakanin farko shin dole ne karanta fatiha a cikin sallah ko ba dole bane ba jumhurin malamai imam ahmad al-imam malik ibn anas al-imam shafi'i suka ce dole ne karanta fatiha abu hanifa ce ba dole bane wajibi ne su ka san hanafiya suna bambance tsakanin al-fardu da al-wajibu a cikin istilahin na usulul fiqh sukan ce al-fardu ma sabata bi dalilin yaqini al-wajibu ma sabata bi dalilin zanni to menene dalilin yaqini ne dalilin zanni duk wannan yare ne nasu su wajibi a wurin su suna nufin sunna mu'akkida amma ba dole bane ba ba haka dan kawo sunna ba kana ta wasu suka ce kawai abin da zaka karanta Qur'ani amma ba da ke fatiha me dalilin ku ka fara umma ta yassara min Qur'an suka ce Allah kawai ka fara umma ta yassara min Qur'an ita ta fuskar aya kenan ta fuskar hadisi ba akwai wani hadisi a can ba hadisin al-musayyib salatu da annabi sallallahu alaihi cewa wato ya cika alwala yace sannan kuma wato ya karanta al-Qur'ani sai yace karanta al-Qur'ani bai karanta fatiha ba su suka ce tunda an ce kawai bakar wa mata sura alquran ne za su ce dole sai fatiha mutum ya ga dama ya tare shi illa a kaina in ya ga dama kullu Allah in ya ga dama kuma ya ga dama sallar ta yi ya za ku da hadisin la salatu liman la yaqra wa fiha bi fatiha fi kitab suka ce ayya wannan hadisi na ku ya inganta sai dai kuma ahad ne baya cikin mutawatir qur'ani ko mutawatir ne babu yanda za a yi ka kawo ahad ka ci karo da shi da mutawatir ta ba sun karo akai ba wancan am ne wannan kuma tafsis ne to su ka'ida a tafsis inda hum naskhun az-ziyaratu ala an-nafsi naskhun kenan su auren su saboda haka ka kyale maganar abin nan don ziyada ne ala an-nafs shi wancan nassi na qur'ani ya ce fa qara'u ma tayassara min al-qur'an wato karanta abin da take na qur'ani sai hadisi ya zo ce fatiha sai wata fatiha kari ne akan nassin karanta qur'ani don wancan na nuna ko ina ko gada ma wannan sai ya karo sabuwar ma'ana cewa sun tafi haka dai to tun da ya karo sabuwar ma'ana wa huwa a'a qur'ani mutawatir ne babu yanda za a yi da wannan haka suka ce to amma dai zance mafi inganci da kimiyyar fatiha saboda ne لثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ayar kasar umma ta sunan Qur'an akan annabi ta sauka kuma tare da haka kuma yazo yace mana ne la salatu lillahi wa rabbil kitab ba sun da wannan bayani kun fahimta da kyau matsala ta biyu sai kuma cewa shin karanta fatiha dole ne a cikin dukkan rakawoyin sallah ko kuma cikin mafiya yawa daga rakawoyin sallah jumhurin malamai suka ce karanta fatiha a cikin kowace raka a sallah sai mutum ya karanta fatiha waɗansu a kan daga cikin mara maza mu malikiya suka ce a'a ya in dai ka karanta a mafi rinjayen sallah ba dole bane cikin dukkan sallah sallah mai raka'a hudu suka ce in raka'a uku ka karanta fatiha ta hudun ba dole bane ba an gane ku shine wai da mutum ta hal tajibul fatihatu fi kulli salati aw al-julli khilafun ka an tafani shin sallah gaba ɗaya sai ka karanta mata fatiha ko kuma yanki din jayin sallah kadai kike khilafun ayyuka fani to mafi ingancin magana kowace raka'a ce ka karanta mata kun bayyana da kyau da haka wannan wannan babu na nuna mana cewa fatiha dai rukuni ne a cikin sallah kuma rukuni ne a cikin kowace raka'a din ta sallah daga cikin rako'in sallah sawawan sallah nan ta farilla ce ko kuma sada wannan ita ce magana mafi inganci wa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي annabi da mutum saboda gare shi sai Allah madaukaki ya ce kasantu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu fa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin ta nawa ne rabin ta kuma nashi ne wa li abdi ma ta'ala bawa na yana da duk abin da ya roka zan ba shi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال صلى الله اقرأوا وكرم تاكو قيد ربن يكسن فيه يقول العبد الحمد لله رب العالمين إن كان وكتي الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي قال الله بدأ بجيجيني حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم باوا بيت الرحمن الرحيم يقول الله تعالى بدأ بجيجي أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين باوا زي في مالك يوم الدين يقول الله تعالى يا الله مدك في مجدني عبدي باوا نا يجي مماني كم مماني يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين باوا زي كرنت وانا آية قال sai Allah madaukaki yake fa hadhihi baini wa baina abdi wannan tsakani na da bawa na ne shi ne zai nemi taimakon ni ne mai fara taimakon shi ne zai bautar ni ne mai karɓar bautar ni ake wa bautar wani abdi ma sala to tunda bawa yayi waɗannan dangin yabo tun daga alhamdulillah har zuwa nan to abin da zai roƙa na shi يقول الأصل سيبا وكما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال يا الله يسيني فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل to waɗannan gaba ɗayan su kuma ya tafi ba wannan roƙa yi abin nan da ya roƙa kuma an ba shi yanzu wannan hadisin yana nuna mana falalan suratul fatiha matsayin ta shine har ma ubangiji na raba ta tsakanin shi da bawa a ga wannan falalan sannan nan take a cikin hadisin ko abin da ubangiji ji kasantu salata baini wa baida abdi na raba sallah tsakanin na da bawan karshe kuma kuma raba sallah sai aka raba gaba ɗaya ba me aka raba yanzu ne na as-salatu anan gurin karatun fatiha sai aka kama suna ne sallah wato nan take wannan na nuna tun da karatun fatiha an sa masa suna sallah to dalilin ne kan cewa sallah ba ta zama sallah duk inda fatiha ina fatan kun fahimta min babu itlaqul juzi ma iradati an ba da yake kulli kama iradati juzi wato an ka fatiha gaba da wannan mutum sallah kuma sai ma zaraban ake ba na sallah bane gaba da rabban fatiha ne wannan sai da kasancewar fatiha rukuni cikin sallah domin duk abin da aka ambace wani bangare na sallah aka ba da sunan sallah biki to wannan ya ya kunshi sallah kenan ya zama dole ne su kenan cikin sallah to kuma nan take wannan hadisi sai a ƙarshe kashin su kila sai mu fahimci basmala ko ba ta cikin fatiha ba haka bane ba Allah ta kasan su sarrafa dole ga masu sai ne yake ba da azuwa musu tawadi sai ce ne idza qala alhamdulillah bi ka idza qala bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ko bai gina da kyau amma a kan wurin kuma da an kawo ta to ya za a yi kenan wannan shine madogaran malaman mazhabar malikiya da suka ba da fatawan ba a yin basmala ko isti'a suka ce ba za a basmala ba a cikin sallah ta farilla su na nafila da duk da da bagwala suka ce duk da za a yi ba cikin sallolin farilla su na nafila suka ce da wani bagwala ba ta cikin fatiha wani abu ne sun yanzu daban suka dogara kuma da hadisin Anas dan Malik yake cewa na yi sallah bayan Annabi na yi sallah bayan Abubakar na yi sallah bayan Umar dukkanin su yastafihuna salata bil hamdulillah rabbil suna bude sallah kawai sai alhamdulillah rabbil alamin ina hadisi ne da da ma an da malamai ke bayarwa wannan hadisi Anas dan Malik ya ba da bayanin abin da ya aka yi ne a sarari mu ku dama mun tabbatar a baya da adiyatul istisali da istiaza da basmala a ne ake su saboda haka wancan da aka yi a fili sai ji sai faɗa bai faɗi wanda aka yi goyi ba dan bai tunda bai ji ba amma kasancewar bai ji ba sai nuna babu shi kada abu hurairah da bai ji ba ya kuma an yi shiru sai tambaye ta annabi da kai shiru da kai kabbara kafin ka fata mai kace ne wai sai annabi ya faɗa masa ga abin da na faɗa shi ma nan zatan ba da an faɗa masa abin da ya faɗa mun bai sai da kyau ya rage da cewa to ya aka yi da aka zo kaskantar talata ba kawo su bismillah ar-rahman ar-rahim ba da ta mace su abin da suke ba da hankali su malaman suka ce ai saboda abin da ke cikin basmala shine ar-rahman ar-rahim to akwai cikin fatiha din aya guda ar-rahman ar-rahim saboda haka da an saka kawo ta kuma an kawo an yi takarar an yi maimai kun fahimta da kyau bayan kasancewar an yi maimai sai suka ce kuma abin da zai karar na muku haka mu da ku mun yi intifaki ko da kuka saba da wanda ba sa abu duk an yi intifaki kan cewa fatiha ayoyin ta nawa bakwai ku to a cikin wannan hadisi idan muka dinawa ta kawo shida sai za ta ɗaya ciki ita ce basmala ɗin an kai ta tun da yake ku karanta yake idan ka na da alhamdulillah rabbil alamin sai kenan ko wa yaqulu abdu arrahman rahim wa yaqulu abdu malik yawmiddin ويقول الأب إياك نعبد وإياك نستعين ويقول الأب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو كنا بينك بكرة الله كما يقول لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبعا من المثاني فأتي أقول آية بلا بكرة كريمة أنا أقول آية في كتابة بعد آية تأمل بيساعي إذا قال عبدكما صراط الذين أنعمت عليهم غير kuma mun karanta a cikin jira'a yana ne yana fara ina aka koya a ina take ina wuri yake a dire ina haka ke wurin ba ya zama take duba ka kuka yi kira ne yake zaka ce muka a ina ya tsaya akan maliki yanzu jini ko iya ka bai kawo ba kawai sai ila akwai sura بلد عبادة عزيز الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اي آية جرزية ذلك فما صراط المستقيم في سنة اتفاقي آية يوم بعلمين قراء وقضاء ايه سنة اتفاقي صراط المستقيم آية إن بسكي تفاني عليهم تفرقوا في آية تقوبة آية بسيطة waɗansu suka ce nan aya ce waɗansu suka ce nan ba aya bace ba an fahimta ku shi yasa wai ke cewa menene wal kufu ma amakkin ya ubdul basmala سواهما أولى عليهم مبتلى ما بدأه حرف التهجي القوفئة للوتر مع طرفين مع ذراعة مك ويتكلمون يا رجل قارئan kufa da qari'an madina a garibin kufa ma a makin qari'an kufa da qari'an makasin suna karanta bismillah a matsayin aya da cikin ayatul fatiha kaga idan an hada kuma ya zama bakin kira amma qari'an madina suka ce da su da qari'an sham wato na sai kenan da abdullahi bin amir shami Allah da ku su kuma ula alaihim hudala kalmar alaihim ta farko ita ce aya a wajen da yake ne eh yace ya karo fata tul kitab ina wuri yake a daidai ina ne la salata lillahi yaqra'u biha bi fatihatil kitabi fa qa'ida babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab fa qa'ida zuwa abin da ya sama fa qa'ida din abin da ke nuna ka halaccin karatun sura an fahimta ko shi yasa bai bayyana shi ba yake fasafi da zuwa abin da ya faru fasiha ta zama dole amma fasafi da kuma ba dole bane yanzu saboda dalilin da yake nan gaba وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني annabi sallallahu alaihi ya kasance na cewa ma anzala Allah fi tawrat Allah bai taba saukarwa ba cikin at-taura wala fil injil haka cikin injila misla ummul qur'an kwatan kwatan ummul qur'an wato fatiha ku yanzu nan gurin mun sake samun sunan daga bakin annabi a kan baya fatiha ta kitab cikin hadisin la salatu lillahi wa tawfiya bi fatiha ta kitab a nan gurin kuma an ce mata ne ummul qur'an dukkan wannan sa sunan daga bakin annabi وهي السبع المثاني سنن أو الجنان وهي السبع المثاني انت كده ما كتبت فاتحة الكتاب انت كده ما كتبت أم القرآن انت كده ما كتبت السبع المثاني بسم الله ba a san sai cikin asara ko ne ila ka san cikin ummul qur'an wa hiya sab'ul masani ita ce ake kira as-sab'ul masani wal qur'an al-azim alladhi utituhu qur'an ita ce qur'ani mai girma da aka bani a nan gurin kaga ya halatta sanya wa wani bangare na alqur'ani sunan alqur'ani fatiha dukan qur'ani ne rabin qur'ani eh wani bangare na qur'ani amma sai aka samu tabi alqur'ani gaba yasa ya halatta a shar'anta a larabci in ka nufi yace inna aqayna kal kawthar sai ka sami tuhu yaqra'u alqur'an ma ji yana karanta ni amma ba gaba ɗansa bane ba wani bangare ne da alqur'ani an fahimta ku da haka idan mutum ya rantsa yace wallahi gobe idan dai har ka ba ni kyautar littafin nan ne ko sai na karanta alqur'ani dan godiya ga Allah sai gobe ka kawo masa littafi sai ce inna a'tayna kal kautsar ya san ka kai ka fara kudu saura ya san aje ce duka qur'ani ba ya san ka kansa amma da ya lafi ko ban sai ya karanta qur'ani gaba dayan sa to anan mun lazimahu qira'atul qur'ani min awwalihi ila akhirih kun fahimta ko قال الباجي يريد قوله تعالى باجي يتي أجندا حديث في مثل بيتي السبع المثاني ينا نجم فضل الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم Allah ya ce da manzon sa hakika mun ba ka sab'an min al-masani bakwai cikin abin da ake kira al-masani wal qur'anu azim da kuma al-qur'ani mai girma wato sab'al masani shine al-qur'anu azim anan al-qur'anu azim kuma shine sab'al masani din wa summiyat as-sab'u an sa mata suna as-sab'u li'annaha sab'u ayat dan ayoyin ta bakwai ne wal masani abinda ko ake kira al masani li'annaha tusanna fi kulli raka'a domin ana karanta cikin kowace raka'a to ga ba shi kuma maliki kaga maganan wadansu daga cikin ba'abin malikiya da suke cewa a'a in ka karanta fatiha fi jumlis salati gadiya ko da ba karanta cikin dukkan sallah ba jumlis salat mafi jilin jayin sallah shi ka ce an sa mata sura al masani li'annaha tu'adu fi kulli raka'a تثنى في كل ركعة أنا من يتسجد جوة ركعة ما تثنى من أي تعادي أنا من يتكرى كنت وإنما قيل لها القرآن العظيم أنت متسنى القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسم don a nuna keɓantuwarta wajen raɗa mata suna alƙur'an al'azim wa in kana kullu shay'in min alqur'ani qur'anan aziman ko da ke kowane bangare ka dauka na qur'ani ko zuwa ko ta aya ya halatta ka sa masa suna qur'ani kama yuqalu fil ka'bati baytullah kamar yadda za a ce ka'aba baitul lahi wa in kanat al buyut kulluha lillah ai dukkan gidaje na Allah ne albalu ma lillah wa al ibadu ibadullah walakin ala sabil al takhsis wa al ta'zim sai da kai an kebance baitul ka'aba aka ce baitul lahi dan kebanta ta da wannan suna da kuma girmama shi kamar yadda aka kebance fatiha aka ce alquran al azim dan kebanta ta da wannan suna da kuma girmama ta amma ba wai dan bai halatta ba wani sashi na qur'ani din ka samu suna alquran al azim wannan duk na nuna mana kallon suratul fatiha a cikin attaura da najira har da alqur'ani din gaba daya a ciki babu kwatan kwatan suratul fatiha ba abin da yake ta falala yasa ibn kai ya gina littafin ta guda akan ta aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i kafi wadanda suka sa masa adda wa dawa duk dai sunan littafin ne guda daya wa qad amara sallallahu alaihi wa sallam al-musi'a salati annabi kira da mutum tabbata gare shi ya umarci mutumin da ya muna na sallarsa an ya qara'a biha fi salatihi ya karanta fatiha cikin sallarsa wa qala liman lam yastati hibbaha annabi ya faɗa ga wanda baya iya haddace ta yace qul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah haka annabi ce dan mutum ya zo bai iya karanta fatiha ba kuma zai sallah to sai ka ce ya karanta wannan a madadin suratul fatiha da yayi kafara sai ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah yarku maka aka gaba dukkan sai ya sanin sai yin haka har yi fatiha da yayi fatiha da kuma wajibi ne kuma ya karanta fatiha eh kamar biya masa da zai iya fatiha ba in zai yi wannan sai a koya masa an fahimta ko amma dan kuma da su kuma suna ganin wai in dai ba zai iya fatiha ba to ya zai kenan sai suka ce sai masa limanci wannan kai mu kafir ma sai kawo sai nemo ne masa limanci sallah bai sai da bai ci kadai ba sai in ya nemo wanda zai masa limanci kuma ya rasa to sai ayyaya kenan wadansu daga cikin malam maza ba ba suka ce shi kenan kira su fatiha ta saba kansa ba komai a kansa sai dai ko mustahabi ne tsakanin kabbara da zai yi da yin ruku'i ya dan jefa wani zikiri a wurin ko da sai Allahu ya yi idan mu kuma gaje da muka bi sunna zikirin Allah bai tabbata ba ko to ga da inda inda wato da da amudoran hadisi shi kenan a huta me ya maganin wannan sabani hadisin annabi annabi ce qul subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wadannan suka ta an dai mutum ya ba da suke nan sai ya karanta waɗansu ayoyi waɗanda ba su rufin fatiha din ba akwai ya masa ko da wal fajr ne sai ya maimaita ta to arzin da ake ganin ya kai tsawon surukul fatiha ko a kirge harafi nawa ne a surukul fatiha daga alhamdu zuwa wani bani harafi kaza ne sai ya samu waɗansu ayoyi ya maimaita sai da in an maimaita adadin harafan zai kai na yawan surukul fatiha to ya karanta fatiha amma dai khairul guda guda muhammadin sallallahu alaihi wasallam وقال للمسيء صلاة annabi ya faɗa wa mutumin nan da ya muna da sallansa yace fa in kana ma'aka qur'anun faqra bi in akwai qur'ani ta tare da kai yanzu mun fahimci ne yake nufi da qur'ani anan suratul fatiha faqra bi karanta wa illa kuma billahi wa kabbirhu wa hallilhu in ko ba ku iya karatun fatiha ba to kai ma Allah godiya kai kabbara kuma kai hayrala an gane ko shi ne da fatiha ke zuwa can bayi kenan wato yanzu wannan dai mun fahimci cewa karanta fatiha rukuni ne daga cikin rukunin sallah kuma ana karanta fatiha cikin dukkanin sallah sallan farilla da sanafila an fahimta ko to mas'ala ta gaba naskhul qira'ati wara al-imam fil jahariyyah mutumin da ke sallah bayan liman shi ma dole ne sai ya karanta fatiha ko ba dole bane ba yace naskhul qira'ati wara al-imam fil jahariyyah wato tafe karatu bayan liman fil jahariya dangane da karatun bayyane ma'ana mamu da yake bin liman sallah matukar liman na karatun bayyane ne shi mamu an shafe karatu a kansa ma'ana wajibcin karatun fatiha ba dole bane a kansa wa kana kada ajazan lil mutammina an yaqra'u biha wara al-imam da kan annabi ya halatta wa masu bin liman an ya karɓo biha su karanta fatiha wara al-imam fi salatul jariya wato annabi ya riga ya yi umarni ya jaza musu su karanta fatiha bayan liman fi salatul jariya a sallah ta bayyane haitu kana a duk inda yake fi salatul fajri fa qara'a فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هزا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato ainihin ya jaza wa mabiyan neman su karanta fatiha a bayan liman cikin sallar da ake karatun bayyane domin annabi sallallahu alaihi ya kasance fi salatul fajr a cikin sallar asuba fa qara'a sai ya karanta alqur'ani fa taqulat alaihi alqira'a sai ya kasance qira'ar ta nauye gare shi falamma faraga yayin da ya kammala sallah kala sai ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum wato kamar kun yi karatu a bayan liman kamar ina jin cikin cikin dan kuna karatu a bayan liman kaga sallan alfajir kuma ana karatu ne ne na bayyane to sai an ga rinka jin diri kamar suna yin karatu su ma tare da shi na fatiha wanda wannan yasa hankalin sa rabi na wajen mai ke ji rabi na abin nan karatu yana yaya gare shi da ya gama yake da Allah kun tukara wannan kalfa imanikum kullu na'am hazzan ya rasulullah sai suka ce eh muna yi da sauri ya annabi Allah mun kasance muna karatu da sauri shine ma'anar hazzan al-hazzu سرعة القراءة ومدارستها في سرعة والاستنجاد أقول لك نفيد حرف في الجبارة قال في النبي لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب yace kar ku karanta komai fa sai fatiha la taf'alu da yau ku daina karanta wani abu a baya na illa an ya qara ahadukum bi fatihatil kitab sai dai ɗayan ku ya karanta fatiha fa innahu la salatu liman lam yaqra biha domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba wannan farkon al'amari haka annabi yake da an bai da ku thumma nahahum an al-qira'ati kulliha yanzu anan gurin ya hana su karatun sura ne sai ne sai fatiha in ana sallah a karatun bai nago bai shi ne babin da muke magana kan yake thumma nahahum an al-qira'ati kulliha daga baya kuma sai annabi ya hana su sallah ya hana su karatu gaba daya الجارية أتكين كراتون بينتهم وذلك حين من صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة wannan ko lokacin da annabi ya kammala wata sallah ce wanda ya bayyana karatu ciki wa fi riwayatin annaha salatu subh a wata riwayatin an nuna sallan asuba ne fa qala sai annabi ya hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa yace kin tazu kuwa a cikin ku akwai wanda ya karatu da ni cikin sallan nan fa qala rajulun na'am sai wani mutum yace eh ana ya rasulullah wannan ni na karatu tare da kai فقال يا النبي إني أقول ما لي أنازع النبي تو ni na na faɗa muku ai ma ni unaza'u dan menene ake kokarin jayayya da ni unaza'u wato ake yin tarayya da ni cikin karatu ni ina karatu na bayyane a rabakon a saurari kuma sai a rabakon a saurari karatu na sai kuma a rinka yi shine ma'anar ma ni unaza'u bi ma'ana ma ni ughal ma ni ughalaku wa utaraku fil qira'a dan da ake tarayya da cikin karatu قال أبو هريرة أبو هريرة يقول فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يتم daga lokacin sai mutane suka daina yin karatu tare da annabi cikin sallah mata ko annabi na karatun bayani shi ma da har rasul rasulullahi bil qira'a cikin duk abin da annabi ya bayyana a karatu na sallah sai sai mutane suka daina hina sami'u zalika min rasulullah yayin da suka ji haka daga bakin annabi wa qara'u fi anfusihim sirra sai suka rinka yin karatu a cikin zukatansu a sirrance fi ma la yajharu fihi al-imam cikin inda liman bai bayyana ba wato tun daga lokacin sai sahabbai suka zanto dan annabi na karatun bayyane to ba sa karatu tare da shi sai dai su saurare in annabi na karatun sirrance su ma sai su yi nasu a sirrance kun fahimci wannan da kyau bayan kuwa da suna bin farkon al'amari ya ce ba su yi kayan karatun sai suka zo suna yi su karanta fatiha su karanta sura sai annabi ya ji su sai ce to daga yau ku dana karanta sura sai dai fatiha babu laifi ku karanta ba shi ne mataki na biyu ba suna nan suna karanta fatiha sai kuma ya ji su yace daga yanzu in dai ina karatu a bayyane kar wanda ya fara bayyanawa daga lokacin sai suka yi ne sai suka daina karatun fatiha din ma gaba daya da na sura matukar annabi na karatun da wuri amma in yana karatun suranta fa sai su rinka karatun a suranta wannan hadisi imam malik ya rawaito shi wal humaydi wal bukhari fi juz'ihi imam bukhari ya kawo cikin juz'u salata juz'u salata kalfa imam juz'u qira'ati kalfa imam wa abu daud haka imam abu daud ya rawaito shi wa ahmad wal muhamidi wannan duk malaman sun rawaito wannan hadisi wa hasanahu at-tirmidhi wa sahahahu abu hatim ar-razi wa ibn hibban wa ibn al-qayyim imam at-tirmidhi ya hadisin hasan abu hatim ar-razi da ibn hibban da ibn al-qayyim suka ce hadisi ne sahihi an bayyana ko saboda haka kenan idan kana son limami yana karatun bayane kai babu abin da za a karanta ba za a karanta ba ba ba ba za a karanta sura ba idan kana son liman yana karatu na sirrance to a lokacin kuma za ka iya karatun ka na fatiha a sirrance za ka iya karatun ka na sura din duk a sirrance in ka so haka ina fata an fahimta kuma wannan matsala ce sabani mai yawa tsakanin malamai akwai wanda suke ganin ma in kai karatu din a bayan liman matakan kana da liman kai karatu ma wato kamar an haramta maka sallan ka ta lalace ko da karatu surutu ne akwai wanda suke ganin musahabi akwai wanda suke ganin kaza amma dai magana mafi inganci shine cewa wannan shine tafsirin da muke wa ja'ala al-insaf li qira'ati al-imam min tamam al-ihtimam bi sai annabi ya mayar da saurare lokacin da liman ke karatun bayyane shi kanshi wannan sauraren min tamam al-ihtimam bi ciko ne na yin koyi da liman فقال النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به فنجي أنسان يا متعني لمن دم أي كوي لمن دل فإذا كبر فكبروا إن لمن يكبر تكما سيكو يكبر وإذا قرأ فأنفتوا إن لمن يكرتوا أبينكوا فأنفتوا كما سيكو سيكو وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترحمون وانا حديث ابن ابي شيبه ورويته ابو داود ومسلم وابو عوانه والرويان في مسنده وهو مخرج في الارواح حديث ليس فيه كما جعل الاستماع له مغد انا هي ايكي لسي كما يدوز سكيل ساكن القرون ابن عبد الهادي وصحح بعض طرقه البوسيري البوسيري يا ان كنت ونساسي hanyoyin hadisin malai ce wa kar takallamtu alaihi bi tafsilin وتتبعت طرقه في الأصل ثم في إرواء الغليل يتي نابي wannan hadisi na yi magana a kansa na bi dukkan diddigin hanyoyinsa wato a cikin irwa ulgali an fahimta ko saboda haka dai hadisi ne ingantacce wata su malaman kuma sun bayyana tantance amma dai an karanta da sanadin sa game da albani bayani cikin irwa ulgali hadisi ne ingantacce wujubul qira'ati fi sirriyya wajibin yin karatu ga mamu a lokacin da liman ke karatun sirrance sallan azhar ko la'asar malai ce wa amma fi sirriyati faqad aqarrahum ala qira'ati fiha dangane da karatu a sirrance kuwa a sallar da ake wa karatun sirri annabi ya tabbatar da sahabbai kan su yi karatu a sirrance fiha cikin ta fa qala jabir jabir dan abdullah yace kunna naqra'u fi zuhri wal asri خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة mun kasance muna karatu cikin azhar da la'asar a bayan liman a raka'o'in biyu a raka'o'i guda biyu na farko muna karanta fatihatul kitab da kuma sura wa fil akhiratayn bi fatihatul kitab wato a cikin na karshe kuwa muna guda biyun karshe kuma muna karanta fatiha kai جابر بن عبد الله كنا وانا حديثي ابن ماجه يا روتو بسنن وهو مخرج في الارواح وانما انكر التشويش عليه بها abinda annabi ya hana shine wato a rikitar da liman da yin kira'a din wa zalika hina salla zuhra bi ashabi wannan ko lokacin da annabi ya sallan azhar ne da sahabbansa fa qala ayyukum qara'a sabbih ismi rabb sabbih isma rabbikal a'la annabi ce wane ne cikin ku karanta sabbih isma rabbikal a'la fa qala rajulun ana wa lam urid biha illa al khair wani mutum yace ganin ne na karanta amma fa ba abin da na fata sai alkhairi فقال في النبي قد أردت أن رجلا خالجنيها للي ناسا وني ياي تارية دني وجن كرتنتا وني ياي جاية دني وجن كرتنتا وفي حديث آخر أو أنا حديث دبن يتي كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به دا سنا كرتو أبايا النبي تبين كرتون فقال في النبي خلفتم علي القرآن كل كتاب قرآني كل هر كتاب قرآني تقول كل أي إناي وقال يكما تي إن المصلي ينادي ربه shi fa mai sallah yana yin munajat yana yin sirri ne tsakaninsa da ubangiji falyanzur bima falyanzur bima yunajihi bihi da haka ya duba ya ga da me ya kamata yin munajati da ubangiji wala yajhar ba'dukum ala ba'd bil qur'an kasashin ku ya bayyana wa sashi al qur'ani fadin ka cewa kasashin ku ya bayyana sashi al qur'ani yana yana karatun bayyana ba za su ba amma asirranta fa za su tunda a sirrance wani ba zai jina wani ba kaga wani bai bayyana a wani ba amma in za a karatun bayyana kuma suka kaga wani zai bayyana a wani shine abin da yake so ya ce shine hujjarsa na cewa ana iya karatu a sirrance a bayan lemu wani hadisi malik da imamul bukhari sun rawaito shi imamul bukhari ya kawo shi cikin fiya fa'al al-ibad da sanadin sahihin malik ce fa'ida wa qad dhahaba ila mashru'iyyat al-qira'ati khalf al-imam fi sirriyya dun al-jahriyya al-imam shafii yake cikin malamai manyan malamai akwai waɗanda suka tafi zuwa gaba da fatawan cewa a bayan liman in yana karatun sirranta kai ma zaka karanta fatiha din nan zaka yi karatu bayan sa daga cikin malaman da suka tafi kan wannan matsala kan wannan fahimta akwai imam shafi'i fil qadim a cikin fatawan sa sada wa muhammad da muhammad ibn al-hasan al-shaybani kenan tilmiz abi hanifa dalibin abu hanifa في رواية عنه أو رواية تاتي اختارها الشيخ علي القاري ود الشيخ علي القاري يذهب بيتا وبعض مشايخ المذهب دون وان فانغر نما لما مذهب السوء وهو قول الإمام الزهري وأن كما شيني فتوان الإمام الزهري ومالك تكتي فتوان الإمام مالك بن أنس وابن المبارك عبد الله بن المبارك وعمر بن حنبل وجماعة من المحدثين وغيرهم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو ابن شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا فكر wato albani yana so ya ce kanka dauka ka dauka shi kadai yana da salaf akan fatawa cewa in liman na karatu surance za ka yi karatu a surance in yana na bayyana kuma ka yi shiru saboda me za ka yi shiru in yana bayyane saboda hadisin baya za ka ra'a ba'an su cikin marwaita hadisin akwai muslim saboda me za ka yi a surance annabi ce la yajhar ba'dukum ala ba'din alquran kar sashin ko bayyana wa sashi alqur'ani wannan nuna idan kana a surance ba ka bayyana dan uwanka ba haka za ka iya kina surance وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة annabi ya kasance yana cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alqur'ani to yana da hasana ta tare da wannan harafi wal hasanatu bi ashri amsalha hasanan nan kuwa za a bashi kwatan kwatin da goma goma yace la aqulu alif lam mim harfun ba wai ina nufin alif lam mim wannan harafi ɗaya bane ba walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun yace da alifun da lamun da mimun dukkan su waɗannan haruffan eh umumi ne ana daukan shi har a waje ko da a waje idan mutane na karatun qur'ani wani ba zai bayyana ba idan suna nesa kowa ya daidai da zai je da kansa a makarantun allo kala abdullah za ka neme su hujja ne ai kaga ba za ka neme su hujja wala kai dai zuba kaji hukuncin ba to wa alaikum salam eh wai me matsayin waɗanda suke dalle man ya karanta wadda tsalin kafin ya ce amin sai su sai waɗansu daga karatun fatiha fatawa ce ta su malaman da suke ganin lallai ne kowa sai ya karanta fatiha su suka ce hadisin la salata liman lam yakra fatiha fatiha kitab ya shafi karatun bayanai da nasu ranci cikin masu wannan fatawar akwai imam bukhari wannan shine mazhabin sa akan sai littafin juzul qira'a salfal imam cewa ko ana karatun bayanai ta abin cikin sahabbai kuma akwai abu hurairah abu hurairah na ganin lallai ne sai ka karanta fatiha ba inda za a yi kai shi ko liman na bayyana kai ma sai kai wani ce to idan mun zama bayan liman ya zama yace ikra wa rafi nafsika ce ko a zuci ne ka karanta to saboda mai abu hore ya ce gashi Allah madaukake ce ka sauke salata bayni wa bayna abdina sufaini in ba karanta ba an raba da kai wato sai sa Abdullahi amma su gaskiya ba wannan shine fahimta abu hore da gashi nan cikin muslim sai dole ne sai ka karanta da ka imamu bukhari aka yi kai maza bar hanabila to aka su tafi galibin su imamu ahmad aka kai ba dole sai ka karanta fatiha bayan da yasa duk mutanen saudiya akan wannan yasa liman to zan sai suka yi dabar suka ce liman ya karanta fatiha yi shiru ya ba dama mu dama su karanta fatiha annabi kan yana yin shiru amma ba mai tsawon da har mutum zai karanta fatiha yana yin shiru gurgurdan yadda zai rabe fatiha da me yana yin shiru gurgurdan yadda zai kuma mai da numfashi ya rukuta amma ba shiru da yake mai tsawo ba to amma suka ce liman sai ya shiru gaba da yadda ne kowa ya karanta fatiha a zuci sannan ya ci gaba to amma shi wannan shiru mai tsawo din shine kuma hadisin yake bukatar sa shine tashi hankali to shi yasa wato sabo da yi yasa wani lokacin mutum shi wannan shiru din kadan dai annabi ki amma lokacin sai mutum ya manta ya dogon saboda mazauna ta sai yan hanabila har shekara hudu haka ake amma lalle kan waɗanda ra'ayoyi guda biyu ko ne da kai amma dai gashi dai sauki annabi ya ce fa idza qara'a fa ansiki kuma ya san wancan nan wancan makarra abin da zaka faɗa fahimtar Abu Huraira cewa dai lalle sai an yi dan ya ce gashi Allah ya ce ka sunta salatu bin Abi Nabi sai nan gurin kuma annabi ya ce inna ma ju'ila imamu li yutamma bihi idza kabbara fa kabbiru wa idza qara'a fa ansiki in yayi karatu kuma na shiru to sai kai tsaya kuma kai sai kai فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم التأمين وجهر الإمام بها أبنى ترشيد رحمة الله كالسكينة التأمين وجهر الإمام بها فإن آمين بكما يدعي سوى الإمام ما يرنك بين آمين وأن واتو ألباني ينا رديني كما ذهبوا بي بي mazhabin abu hanifa su suna ganin ba za a ce amin din ba ma shiru kawai da ai ko kuma waɗansu suka ce in za a faɗa ai a sirrance kar a bayyana mazhabin imam malik su kuma suka ce a amma mu za su ce amin amma shi liman kare faɗa wala yaqulu al imam illa fi qira'ati sirri to kuma annabi shi kuma sai a ce amin to kuma sallah kala uku ne ko mai sallah shi kadai ko mai sallah a matsayinsa na mamu ko mai sallah a matsayinsa na direba liman kenan ko mai jan mutane wannan su ne nau'ikan masallata guda nawa guda uku ba su da na hudu sai annabi ce a ce amin kuma da yace a ce amin yayi shiru bai ce mana da liman kada yake ba bai ce mana da mamu kada yake ba bai ce mana da mai kada yake ba sai umarni ya shafuwa kowa da kowa in ka ware kace banda wani sai ce to me dalili annabi bai ware ba sai me sa ka ware kun fahimta da kyau ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين النبي يا كفنتي إن يا كمل قراءة الفاتحة زيتي آمين يجهر ويمد بها صوته زي بينا يكون جاء صوت صدقك وانا حديثي ترمذي da imam al-hakim suka rawaito shi da sanadi sahihi haka imam al-azurri a cikin adab hamalat al-qur'an wa huwa mukharrajun fi sahiha albani ce an ya yi takarijin sa cikin littafin sun da hadisi sahiha wa amma hadisu man qara'a khalf al-imami mul'a tuhu nara akwai hadisin da yake cewa wanda ya karatu a bayan liman wannan ko ita ce lambar a lambar wancan na farko ne lambar hadisin da zai da yake a karanta fatiha wato wanda ya karanta fatiha wanda ya karanta qur'ani yana da kowane harafi yana da lada ko goma to to bari tun daga ka faida ciki bari mu hada din sai mu kawo wanka yace wannan akwai wani hadisi da yake cewa wanda ya karanta wanda ya karatu bayan liman za a cika bakinsa da wuta yace fa mawdu'un hadisi ne mawdu'i wa bayan zai zai fil ahadith ad-da'ifa amma wannan hadisi na cewa annabi na yin amin ya mutu biha sautahu ya ja sautinsa da ita al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi fi juz'il qira'ati a cikin littafin juzul kira a kalfar imam wa abu dawud haka imam abu dawud da sanadin sahihi dukkan su da sanadi sahihi abin da yake nufi da ya mutu biha sautahu wajen miyan din a baya jansa da yawa amin wato miyan sai ake ga ba amin ba a din ba a kawai zaka ce a gurgudan harkace ne miyan sai ake ga wa kana ya'muru bil muqtadina bit ta'mini وعيدة أمين الإمام annabi na umarnin mamu su faɗi cewa amin jim kaɗan bayan faɗin liman fa ya liman na faɗa su kuma sai su faɗa fa ya kulu idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wal dallin annabi sai idan liman ya karanta wannan aya fa kulu amin ko kuma ku ce amin fa innal malaikata taqulu amin malaiku ma sukan ce amin wa innal imama yaqulu amin liman ma kuma yana cewa amin وفي لفظ او لفظ حديث اذا امن الامام فامنوا اللي من ياتي امن تكما كتي امن فمن وافق تامينه تامين الملائكه duk wanda amin din sa dace da amin din mala'iku wa fi lafazin akhar a wani lafazin da bai yace idza qala ahadukum fi salati amin idan ɗayan ku cikin sallah yace amin wal mala'ikatu fi samai amin mala'iku kuma a sama suka ce amin fa wafaqa ahaduhum al akhar amin din ku dace da mala'iku duk wanda amin din sa dace da mala'iku gofira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wannan hadisi إمام البخاري ده مسلم سر الكوشي والنسائي والدارمي والزيارة للأخيرين زيادة النم تا ما لم ينكر شيخ النسائي ده الدارمي وأتاها الحافظ في الفتح لأبي داود أيضا أما ابن حجر أشكل لتاه فتوى داري يا جنجي لا تزوج أبو داود آيتي وهو وهم سيدي أنا نقول يا يكشكرين وهي تنقل الاحتجاج بالحديث على أن الإمام لا يؤمن wato kaga wannan na wannan ziyada din da aka kawo cikin hadisin wa fi lafazin idza amana al-imam fa aminu ba cikin ziyada ta farko ba wannan ziyada din tubtilul tubtilul ihtijaj bil hadis ita ce ke ruce kafa hujja da ake da wannan hadisi ala anna al-imam la yu'min kan waɗanda suke cewa wai liman ba zai ce amin ba kamar yurwa an malik kamar da aka rawaito daga malik su sun dogara da riwayan farko idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wa ad-dallin faqulu amin suka ce ai annabi cewa idan liman ya ce wala dalil to ku ku ce amin kaga ya nuna shi liman aikin sa yace wala dalil ko kuma aikin ku ce me amin to wannan ita ce hujja su suka ce liman ba zai ce amin ba sai albani ce to wannan kafa hujja da wannan hadisin zai rushe idan muka kara da riwayan da ta dawo ta wani lafazin da yace idza ammana al-imam fa aminu annabi ce idan liman ya ce amin to kuma ku yi me ce amin sai ya nuna liman kenan zai me zai faɗa kun bai ta magana albani da kyau to amma su duk da haka masu wancan ra'ayi na cewa liman ba zai faɗa ba za ku iya maka tawili su ce ai wannan iza ammana ba wai idan ya ce amin bane ba a iza wasala ila makanin yuqalu ba'dahu amin idan ya zo karshen wurin da daga shi za a ce amin shine ma'ana ammana din suka ce kamar a ce an jada ne liman da kala ne athama liman da kala fihama أفطر الصائم سكتي إذا دخل وقت الإفطار لا إذا أفطر ko bai da rikin suka ce wannan wazanin na af'ala ana amfani da shi li ifadatu dukhuli wa rusuli ila al-ghaya al-muayyana to war tawili ne idan ammana dan zama ce da su idan ammana ko mu mun ce idan ammana idan liman ya ce amin ko kuma ce idan ammana idan liman ya kai wurin da daga nan za a ce amin wato shi ba shi zai ce amin ba fa qulu amin ku ku ce amin haka suka ce sai su fassara gairin maghdubi alaihi idza qala gairin maghdubi alaihi wal dhalin dinda take da ba idza ammana ma'ana idan an je gairin maghdubi alaihi wal dhalin ba an je wurin da nan za a ce amin ba to shi ma'anar ammana bi ma'ana wasala ila makanin yuqalu ba'dahu amin sai mu ce to wannan haqiqa ce lugawiyya fadin amin daga bakin liman kuma haqiqatun shar'iyya idan an samu ta'arudi bain al haqiqatu lugawiyya wal haqiqatu shar'iyya ayyuhuma yuqaddam al haqiqatu shar'iyya al haqiqatu shar'iyya al muqaddam al haqiqatu shar'iyya ولذلك قال الحافظ ده هكذا حافظ وهو صريح في كون الامام يؤمن يجيب الحجر ita wannan hadisi da yake za a bar liman fa aminu karara yake wajen bayanin cewa ashe liman ma da zai ce amin karara yake wajen wannan bayani wa fi hadisin akhar taqulu amin yujibkum Allah a wani hadisin idan liman ya ce amin kuma ku ce amin sai Allah ya ansa muku an bayyana ku muslim da abu awana a wacce magana ta da zuwa akwai saura shi bai karanta uku da yace hafiz ya ce wa huwa sarihun fi kan al-imam yu'ammin qultu albani yace wa yashhadu lahu al-lafzu thani lafazi na biyu na masa shaida da haka kana ibn abdul barr fi tamhidi ibn abdul bar ya faɗa cikin littafin at-tamhid yace wa huwa qawlu jumhurul muslimina fadin liman yace amin sannan ma musu ce amin yace wannan shine maganar mafiya yawan malaman malaman musulunci wa minhum malik shi kansa malik ya bada fatawa da hakan fi riwayatul madaniyin anhu wannan ma shine fatawan Imam Malik din bai saba jumhur ba amma a riwayar al-Madaniyyin anhu daliban sa na Madina li sihhatihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda ingantuwar hakan daga annabi min hadisi Abi Huraira daga hadisin Abu Huraira yani azai nan kuma wannan hadisi Ibn Hajar ne kuma wannan Ibn Abdul Barr kenan kuma wannan to kaga Ibn Abdul Barr ma ya fi kan wannan wa Wa'il ibn Hujr haka akwai hadisin Wa'il ibn Hujr yani allazi qawluhu annabi ce wa fi hadisin akhar yaqul fa qulu amin yujibkum Allah idan kun ce amin Allah zai amsa muku bukatan ma'ana abin da kuka roka a cikin fatiha ba kun yi roko ba kuka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan roko ne to idan kuka ce amin sanadiyan fadin amin sai Allah ya amsa wannan roƙon da ake wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa ma hasadatkum al-yahudu ala shay'in ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام يهودا بتبقى مكو حسدا با irin hasadar da suke yi muku kan sallama da faɗin amin bayan liman duk hasadar da yahudu za su yi a bayan waɗannan guda biyu ne faɗin amin bayan liman yahudu na muku hasadan kan wannan sun san in kun faɗa Allah zai an samu su kuma ba sa san haka sallama da kuke ma junanku in kun gamu yahudu na muku hasada da wannan Allah ya arzuta ku da wata gaisuwa ta mutanen aljanna wannan hadisi bukhari ya rawaito a cikin al-adab al-mufrad wa ibn majah wa ibn khuzaimah wa ahmad wa siraj bi sanadain sahihaini bale ce fa'ida ga wata fa'ida malam albani zai gyara kan wata fatawarsa da ta bayyana fatawan nasiruddin albani a da wato shine tunda hadisi ya ce idan liman ya ce amin ku ce amin yace to ma mu ba za su ce amin ba sai liman ya riga su faɗa tukuna to amma zai zo ya kawo wani gyara ce fa'ida تأمين المتقدمين وراء الإمام ko muku tabi ne kamar sai a fadin amin da ma mu suke bayan liman ya kunu jaharan za su yi ne a bayyane wa makaruna ma ta ma ta aminul imam za su yi shi tare da fadin amin din liman su da liman za su faɗa tare kun fahimta da kyau kun ko da yana nufin cewa sai kin liman ya fara cewa amin sannan su faɗa daga ba Allah kalli liman ya za su faɗin a sannan su kuma su biyo bayansa amma sai yanzu yace za su faɗa tare makaruna ma ta aminul imam la yasbiqu lahu amma kar su riga yin shi ba kar ma mu su riga liman fadin amin so yake su ya kacin gwanin su faɗa tare da liman la yasbiqu lahu kama ya faru jama'irul muslimina kama yadda yau taron musulmai da haka suke yi sai su riga liman faɗa wala ya ta'akkaruna anhu kar kuma su yi jinkiri ga barinsa su ce sai ya gai amin ya je karshe sannan su kuma su faɗa za su faɗa tare kenan هذا هو الذي ترجح عندي اخيرا ما نتي wannan shine magana da tarin jaya aure na daga karshe kama haqqaqtuhu kama yadda na tabbatar da hakan fi ba'd mu'allafati a cikin wani sashi na na wallafa wallafe na min hada da cikin su akwai silsilatul ahadith da'ifa idan ka duba karkashin hadisi na 952 wa sahih at-targhib wa tarhib haka cikin littafin at-targhib wa tarhib sahihin sa juz'i na dai shafi na kaza gashi nan kamar yadda faɗa saboda haka idan liman ya ce a a fadin amin liman da na mamu gaba da yake to ina ganin lokaci ya riga ya ja sai mu dakata nan abinda muka faɗa na Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji shi ya ce tambayar farko da yake na cewa maganar isti'aza mutum zai iya yanta ne hatta da wannan siga da karanta ko da ba a cikin sallah ba ina magana ai mun yi ta galibi ya mutane sai su ta mai tambayar da ta zo cikin karatu na faɗe ta ko na mai ta na ce wannan shine isti'aza da annabi ke amfani da ita ko a wajen sallah ko a cikin sallah haka yake saboda haka haka ya kamata in za ka karanta qur'ani ko a wajen sallah ko a cikin sallah haka kai amfani da isti'aza ta annabi wata tambayar kuma wai kuma da aka kawo basmala a cikin fatiha to wannan na nuna ita basmala din nan aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha ko daga karshe zo ne oho Allahu tana cikin suratul fatiha dan gila daga karshe zo tana cikin suratul fatiha wanda yace me hukuncin bin dan gurgu sallah ya halatta in dan kurkuku ma ya fi kowa iya karatun qur'ani to kamata a fuddo shi rinka yin limanci daga baya mai yadda duk lokacin sallah sai a fito da shi a mutane juma'a kuma daga baya a fito da shi a koma da shi wai shi kiyaye wai ke ta wai kamar zai iya limanci ga waɗanda suke masu yanci a waje shi shi bawa ne dan kawai an daure shi kenan sai ya zama ba da ba kilma da zalunci ya ga daure shi sai zan tona da falla shiga kurkuku ba shi ke nuna mutum baya da matsayi ba Allah na jarrabar mutane ne ɗaya daga cikin yankunan jarrabawa Allah ya jarrabu mutum da zaman kurkuku amma ba idan Allah baya son mutum in ba ka gaba ga annabi su alaihi salam labisa tusiri da su ne wannan kuma yake cewa idan yana bin limami a karatun azhar da la'asar zai iya yin fatiha da sura da asarance za ka iya yi shi ma duk mun faɗa ɗansu wannan kuma ke cewa idan har sallar da ake yin karatun sirrantawa wajibi ne mutum ya karanta fatiha kenan shi da zance mafi inganci in ana karatun sirrance wajibi ne kai ko da kana bin liman karatun bayyana shine aka samu wancan sabani amma a karatun sirrance waɗansu kuma sun ce mustahabbi ne sai dai maganan wajibci ta fi karfi yace to idan ma mu yi riskir ko ifa kamar raka'a ta kubuce masa riskir ko ifa karatun fatiha ya fada a kansa amma an yi riskir koyi kuma lalle ya samu wannan raka'ar wannan kuma saboda hadisin annabi ma adraktum fa sallu wa fatakum fatim annabi ya ce duk abin da ya samu liman a ciki in ya sami cikin rukuyi kuma ya samu wannan raka'a duk da bai karanta mata fatiha ba liman ya dauke masa kenan sai zanto wannan takhsis ne ba'd al-am la ta'arudu bain al-am wal khas maganan kowa ya fatiha am maganar in ka zo fatiha ta kubuce ka samu liman cikin rukuyi khas sai ya zanto duk wanda bai karanta fatiha ba saboda bai samu liman ba sai a ruku'i to wannan ka karatun fatihar ya fada kansa kuma bayani ne daga bakin annabi la ta'arudu bain al-am wal khas wannan yake cewa wai abin da ya daure masa kai shine a ce fatiha ummul kitab ce to wannan ya nuna kenan ita fatiha tana cikin ayoyi mutashabihat kamar yadda suratul ali imran ta nuna wato abin da yake so ya ce ita ce ayar huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhar mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فأبن دي هذا ونن دوجه نن دان شيء ummul kitab ma'anarta anan ba shine ma'anar ummul kitab cikin hadisi na makaranta ma'anar ummul kitab a cikin hadisi na makaranta suratul fatiha dan wannan nasu ne daga wakin annabi ma anzala fit tawrati wala fil injili wala fil qur'an mithla ummil qur'an mithla ummil qur'an sai ce wa hiya sabqul masani wal qur'an al azim allazi utitu ta haka ga wannan fassara daga wakin annabi ummul kitab a wannan hadisi yana nufin fatiha amma ummul kitab a nan cikin suratul ali imran ba fatiha ake nufi ba أم الكتاب أنا أنا نفهم أكثر الكتاب كو أصل الكتاب كو جل الكتاب لأن الله يا مغانا آية القرآن قريبين هو الذي أنزل عليك الكتاب شيء الله شيء سوكر مكة للتاب وتو القرآن كي منه آيات محكمات daga cikin Qur'ani akwai ayoyi muhkamai abinda ake nufi da muhkamai wato yana ɗaukar ma'ana daban-daban ko ka ce muhkamai su ne waɗanda ba a shafe hukuncinsu ba ko ka ce muhkamai su ne waɗanda ma'anansu take sarari ba ta shiga lango ba sai ce hunna ummul kitab su waɗannan muhkaman kuma su ne suka fi yawa a cikin alkur'ani din wa ukharu mutashabihat amma akwai waɗansu ayoyin daban kuma mutashabihat wanda kenan su kuma ba muhkamai bane ba to wannan mutashabihat shine aka ce su ne waɗanda aka shafe hukuncinsu ko kuma mutashabihat waɗanda suke ɗaukan ma'ana sama da ɗaya ko mutashabihat waɗanda ma'anarsa take lungu a takaice dai menene muhukam alladhi yuqabiluhu almutashabih wannan maganganu ne ɗaya har guda takwas ibnu jarir tabari ya ambace su cikin tafsirin wannan aya waɗanda suka ce almuhukam shine annasir wal mutashabih almansukh wadan suka ce al-muhkam alladhi ma'anahu wadih al-mutashabih alladhi ma'anahu khafi ghayr wadih wadan suka ce al-muhkam alladhi la yadullu illa ma'nan wahid والمتشابه الذي يحتمل اكثر من معنى واحد وهكذا تواليت الى ثمانيه اقوال ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره amma mafi ingancin magana su ne maganganu guda biyu shine ko kace muhkam wanda ma'anarsa take sarari mutashabih wanda ma'anarsa take boye ko kace muhkam wanda baya daukan ma'ana sai guda daya mutashabih wanda zai iya daukan sama da daya to shine qur'ani ayoyinsa kashi biyu ne muhkamat daga cikin ayoyin alqur'ani sune mafiya yawa hunna ummul kitab sune asalin littafi ko sune mafi yawan littafi su suka fi yawa cikin qur'ani wa ukharu mutashabihat akwai sauran daban su ko mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun waɗanda duk a cikin zukatansu akwai karkata in suka zo a yamakon su dauki aya mu hukama su kafa hujja da ita sai su kyale ta sai su dauki aya mutashabiha fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su bi abin da yake mutashabihi ne cikin qur'ani saboda me suke bin mutashabihi ibtigha al-fitnati dan neman su fitini mutane akan addinin su wa ibtigha at-ta'wilihi dan neman su karkatar da mutane daga asalin ma'ana ta sarri zuwa ga wata ma'ana ba kuwa an gane ko to wannan shine abin da wannan aya take nufi zuwa karshen abin nan to shine kuma sai zo su sabani shin ayatul sifat suna cikin muhkam ne ko suna cikin mutashabih shin kaza kaza na cikin muhkam ko mutashabih wannan kuma bahas ne wanda yake mai tsawo amma dai ka fahimci cewa maganar ummul kitab anan ba ta da alaka da maganar ummul kitab cikin hadisin da muka karanta to an fahimta da kyau ko wannan ke cewa yaya mutum zai idan sautin liman baya kaiwa inda yake wannan tambaya ce mai kyau idan liman na karatun bayyane ya kasance sautinsa baya kaiwa inda kake imma saboda ba da ansakuwa ake amfani ba ba da lasfika ake amfani ba imma saboda sahu ya yi nesa har sautin ma inda liman kai kana can tsaye a baya karatun bayyane ne amma ba ka ji to a irin wannan hali za ka karanta fatihar ka tun da baka jin karatun liman wajibcin cewa kai shiru dama dan kai shiru ka sauraruwa karatun liman ne dan kai shiru ko baka jin sa saboda haka anan sai karanta fatihar ka ko da karatun bai yake wannan akwai wannan fitar wajen malamai eh a zai yi ta idan kowa ya yi la ya jaharu ba kuma ala gaban alquran tunda ba shi kadai ne ba mudun ba tashin su ba zai bayyana wa tashi wannan yake cewa ko tambayar ba ta fito wace irin hikima mutum zai yi yayin da yake sallah ko menene ya faru karatun da rubutun da aka dai bai fito sosai ba an ka kai ne mai tambayar to ikiru wanda yake cewa me matsayin masu karatun alkur'ani wato malami na karantarwa mutane na maimaitawa lokaci guda wannan babu laifi a majalar ta'alim dan mutane sun yi karatu tare sun fara tare sun kare tare a fagen koyarwa babu laifi amma in zo ina son in yi ibada ta karatun qur'ani sai in nemo kamar rinka yi tare muna fadawa tare mu kare tare to wannan shine bid'a dole sai dai a yi al'ar anta ta'rudu li wa ana a'rudu lak kamar yadda annabi ya kasance yana da mala'ika jibril ba tare suke karanta ba ko dai annabi ya saurara mala'ika jibril na karantawa ko kuma mala'ika jibril ya shiru annabi ya karanta masa haka suke yi da juna wannan in za mu tsaya mu yi ibada kenan ta yau da gobe haka za mu amma a wajen karantarwa ya halatta ina karantawa dalibai na maimaitawa malami ɗaya na karantawa mu duka muna maimaitawa wannan ya halatta a fagen koyarwa wannan yake cewa me yasa nake jin idan kana karatu duk lokacin da zaka yi darasi sai ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ka yi isti'aza daga karanta mana yau a cikin abin saboda ba karatun qur'ani nake ba ba shi kenan ba tambaya da manyan manyan alamomin tambayoyi ma huwa dalil ya haka yasa question mark wannan yake cewa idza amma al imamu fa aminu wannan na nufin sai liman ya gama cewa amin sannan ya ce amin dan Allah yanzu kun tsora Allah da Allah yanzu duk mutumin da duk maganar da mutum ya sai dai ne wala da wajen Allah ba ku fahimta ba sai dai ya takarrubi kawai wajen Allah amma duk ka'idar da na kawo amma da me ma'anar sa muka ba shi ma'ana guda biyu zai dauki ma'anar idan ya zo inda ake cewa amin kenan ba in ya ce amin ba wannan ma'anar sa ta ruga zai iya daukan wannan muka zo cewa muka bashi ma'ana ta biyu idza qala amin idan ya faɗa amin har muka ce zakanin hakika shar'iyya da hakika lugawiyya wanne za a gabatar duk wannan ya zama kyauta kenan na eh amma wannan zan ba da shaida ita ce ta karshen bani sai da zan kiran sallah wannan malamin ya bani eh ba sai mai ta so ba to amma abin da ke faruwa shine kamar abin da na kyautata wa dan su to kila wani bai zo farkon karatun bane shine kawai amma ba haka ba da sai mutum ya rika kyale irin wannan tambayoyin wanda bai balaga ba za a iya bin shi sallah za a iya bin sa in ma ya zama shi yafi kowa iya karatun qur'ani to wajibi ne kusa ya zama liman a unguwa ko a gari in dai yafi kowa iya karatun qur'ani a garin to ya zama wajibi shi ne zama liman ko dan shekara shida ne ko bakwai wanda ke cewa wai bayani game da sallar magariba idan mutum ya samar kafi to idan ya tafi zai rama guda daya ya zai kenan sai ya karatun fatiha a turanci shi ne abinda suna nan ta nuna ma a tsarkon ka kallo a mafa takan fatin mu yanzu ya samu raka a biyu yanzu da ya tashi zai kawo ta uku da liman ya sallama zai kawo ta uku sai kawo fatiha a turanci sai ya zama sa wannan shine zance mafi inganci cikin maganganu guda uku da na malamai wanda ibn rushd ya ambace su cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muktasib abu na karshe shekaran jiya idan muku manta ba wani bayan Allah ce ya halatta a sa AC a masallaci muka ce ya halatta ko kuma har muka ce idan an kawo dai ana shirye to wani bayan Allah shine ya aiko da fanka saraka fi sabilillah ana kawo su gefen magariba muka ce ya kamata a sa masallaci a sa su koda a wajen haka fa illam yusibuha wabilun idan ba samu ruwan sama ba ka sami yafi haka ai ya abin da sauran don haka muna masa addu'a ta gari ubangiji ta'ala ya saka masa alkhairi kuma Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarsa ya albarkaci dukiyarsa gaskiya irin wannan taimakon yana kara mutum kwarin gwiwa duk lokacin da wani abu ya shafi karatu ko masallaci ko karantarwa ko makaranta to dan uwa suka yi irin yunkuri irin wannan wannan na ba mai karatu da in rai kwarai da gaske da ya ji kwarin gwiwa ya ga cewa dan uwa a taimake ake da a taimake ke da juna haka dai yanzu dai waɗanda suke wajen ɗin zafin da suka je bi idan Allah na san bai kai na shekaran jiya ba to Allah saka masa da alkhairi Allah kuma ya albarkaci dukiyarsa baya san mu faɗi sunan su shi yasa ba mu faɗa ba assalamu alaikum